بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم صحيح مسلم كو وي صحيح البخاري عفوا وي وي وي مود مقار البخاري بهن ممر صحيح مسلم نعم حديثنا آه دريدا نواني دريدا
تاو اجلس باب التيمم كو نعم في الوضوء والغسل تاو 167 kenan babi mai bayanin attayammun attayammun wani lokaci kalma ce tana nufin nema albarka attayammun kuma tana nufin damantawa farawa da dama ina fata an fahimce ni mun gane ko fil wudu'i na ana nufin farawa da dama fil wudu'i a cikin wanka wal ghusli da kuma wato abin nan alwala da wanka kenan حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم أطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أمر جسو أتكين وانك إرسا نعنى نفن مواتو تموتكين أنقالكو ابدأنا بما يامينها كفارة دا دامن تدقب الدذاء أفارة وأفارة دا داما أنقالكو wa mawadi'il wudu'i minha da kuma wuraren alwala ma'ana kenan da alwala za a fara sannan kuma duk wace gaba za a fara da mi da dama bayan yi magawa tsarki ina fata an fahimce ni kaga wannan umurni ne ba ga mamaci ba ga mai rai don shi mai rai nan mamaci shi wannan bai shahe shi ba bai san da dama an ka fara ba ko hagu abin da ɗaya shi ka fata shiga ya samu shiga aljanna Allah ya ba mu ita na'am to sannan ana a usulul fiqh bari in dan fara da dalibai nan ibda'na umurni ne hal al-amru lil wujub aw li ghayri lil abin nan lin nadab kaga nan na za ayin karatu wani kai zai ce a to ayin hadisi ya ce ibda'na to alal wujub aw ghayri wujub dan musai in mutun ya saba shin haramun ne ko ko ya aikata makaruhi na istinbat al masail al usuliyya na taimaka wajen fahimta hadisi wallahu alam yau ban faɗi ba wujubu ne ko ba wujubu da ba kai bincike ka ji abin da malamai suka حديث ندري ستين تقص حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم من زعل الله سيرا أمنت الله ستبت أكرش يكسن يعجبه يعني كاو كان دفئني مضارئي yana nuna abin yana maimaituwa kana ya ƙara'u kana ya fa'alu kana ya ƙulu duka kina abu ne wanda ya zama to kamar al'ada gare shi mun fahimci wannan da kyau ko ba ɗan shi a ce kana ƙala ba kana ya kasance ƙala ya faɗa wani ɗan nahawu ce kai mallam ban taɓa jin inda hokana da fi'ili maudu ta zo ba a malamai sun ce tana iya zakuwa wani lokaci in kuntu qultuhu faqad alimta kaga in kuntu qultu bai ce a ƙulu ba qultu fi'ili madina ko ba ku fi'ili madina to in baka yarda qur'ani ba kuma shikenan mun kari da kai kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana kawata yana burge shi an gane ko at-tayammun damuntawa fi tanaulihi tana'ala shi ga ce ta tafa'ala da take nuna ana aikata abu tare da karfi ina fata an fahimce ni a asalin wato wannan duk da yake tafa'ala tana daukan ma'anoni fiye da biyar sai ka koma cikin ma'anin nahwu na ustazu doktor fadl samar ra'i yana da ma'anin nahwu na ɗai da na biyu da na uku da na hudu sannan kuma ka diba cikin at-tarif fi ilmi tasrif an gane ko na ustazu doktor abdullah al-usta da kaga kowace siga ma'ana no take doka almuhimu na at-tanqulu daga an-na'lu ne shine sawa takalmi ma'ana kenan in zai sa zai sa takalmi wato da dama wa tarajjulihi nan tarajjulihi ana cewa shace kai kaka ji an ce tarajjuli kace maza ba maza aka nuhi ba shace kai wa tuhurihi da kuma tsarkinsa kalma ta tuhuri an ce tsarki ba ya tsaya ga abu guda ba alwalla tsarki ce wanka tsarki ne taimama tsarki ce neman tsarki ne ina fata an fice ni wa fi sha'anihi kullihi a cikin sha'aninsa gaba ɗai to nan kullihi ta ce gaba ɗaya sai ya zama to illa bima khassahu dalilun sahihun sarihun bincike na wanga in ka gada ma sai ka rubuta doktora kan shi bilahilin domin akwai abubuwan da ba a farawa da dama da ta ce kullihin nan ba duka aka nuhi ba wani zaburwa zai in za a wanke in mutum ya kashi ya ƙari mai hannu biyu ba guda ba da dama za a wanke ko da hagu to ban nan kullihi ba ta shiga ciki ba ya ci majina a aje ma wannan shiga dush toilet ban ɗaki salga inda a shiga da wuce kafa ake shiga to kenan nan kaga wannan kulli hikinan sai a yi taksishin shi da abin da shari'a ta fitar da shi wannan ina son mu rinka fahimtar yadda ake fahimtar masail na fiqh da usulul fiqh a cikin hadisi domin wannan shine yasa da yawa daga cikin ɗalibai wani sai su fahimci nasi ba daidai ba domin musu ada ka'idodin shari'a ba a cikin fahimtar nasu mun fahimci wannan sai kai bincike ahkamul yamin wal yasar fil islam wani ɗalibin ilimi a jami'ar sa yayi bincike kan wannan binciken shi da takharruj a jami'a na manta sunan shi amma dai ni na ga muku bincike to sai mu je gaba ko ana ya ƙara wani hadisin ko bara ƙara ko da hadisi guda na babu iltimasil wudu'i idha hanat as-sala babi mai bayanin neman ruwa alwalla iltimas nema amma iltimas a cikin ilimin balaga shine ba da shawara an gane ko iltimasul wudu neman abin alwalla idha hanat as-sala idan lokacin sallah yayi wa qalat aisha ummul mu'minin aisha tace hadarat as-subh sallah asuba ta halarto faltumisal ma'u sai aka nemi ruwa falam yujad sai ba a samu ruwan ba fa nazalat tayammum sai tayammama ta sabka to nan sai an yi abinda malaman usulul fiqh suke kira dilalatul iqtida dilalatul iqtida shine abinda bai ruwa sai an kaddara wani abu tayammama tana sabkowa da sama mi ke sabkowa wahayi to kenan fa nazalat ayatu tayammuni shi yasa su kuma lamman balaga suke kiran wato utliqa shay'u wa urida bihi halun min ahwalihi wani lokaci hurrimat alaykum almaytatu an haramta muku mushe ko hurrimat alaykum ummahatukum an haramta muku uwayenku to an ce haramta muku uwayenku kenan magana da uwarka ta haramta a'a nan zawaji ake nufi arme ake nufi kenan an utlika shay'u urida bihi halun min ahwali in baka fahimci haka ba to akwai matsala Allah ya gane da mu to wannan aya ta taimama sai mun yi hattara da ita akwai wani abu mai muhimmanci da yazo a cikin ta tunda muna da aya da ta yi bayanin taimama a cikin suratu wato abin nan an-nisa abin nan me suna da kuma suratul ma'ida لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى ت... يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا كان تكون سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا سوني أيوين تمام أبو دابي تو مسألولين دا أنن نهر كو شاور دا ذنباك أكون للتافينا babban malamin na kasar Saudiya Sheikh Nasiruddin As-Sa'di Abdurrahman As-Sa'di an gane ko malamin Sheikh Ibn Uthaymeen kadiba karkashin wannan aya ya kawo mas'ala sun kai guda 30 ko da haka ban ba wacce ce ta yi eh kamar wacce ce ta sabka daga cikinsu eh eh wannan ana zancen aya ce ta suratul ma'ida ina fata an fahimci ta suratul ma'ida eh shi imamu sa'adi ya kawo bayanai masu yawa in ka diba cikin in ka koma cikin tafasir zaka zo ka iske abin da suke zance ha asbabukin da sun kasa ma ayat yadda an kai neman ruwan da tsaida su da ta yi da sauran bayanan ina fata an fahimci eh abin da nake so in ce anan akwai mas'aloli da dama anan amma mas'ala ta farko shine da yawan mutane suna ita taimama ana yin ta ne a lokacin da an kai mi an kai rashin ruwa amma rashin ruwa wani lokaci hukman la tahqiqan akwai tahqiqi yanzu bamu da ruwa kuma kafin mu je mu samu ruwa babu lokacin sallah ya fita sai mu yi sai mu yi ce mama dai kenan to amma yanzu misali sallar azhur ce muna akan balaguro ba mu samu ruwa ba amma in lokacin sallar la'asar ya shigo za mu kai inda akwai ruwa to ba mu yin taimama mu yi sallah ba dole bane tunda ana iya hada mi azhar la sai mu hakuri da mu samu ruwa kuma muna iya muyi tunda anan babu ruwan dai kenan abu na biyu ita taimama yadda ake tunaninta ba yadda mutane suke tunani ba idan ka aza hannunka kasa saboda su ana cewa bugawa sai su tsammani sai an bada pop a abinda ake so dai turbaya wurin da babu turba kuma sai kai aiki da abin da akwai irin su kasar su ne jiskimo inda suke rayuwa saman kankara su yanzu dole nan su aidan kawai malamai sun ce abin da ke saman kasa almuhimmu da in kasa ta tabo hannu ka taba hannayenka da kasa idan ka zo zaka shafa ma huskar ka ne zaka shafa ma hannuwanka zuwa nan asar kin da ke cewa za su kawo nan ilal mirfaqaini ba su inganta ba mun fahimci wannan da kyau to yanzu inda mushkila take da yawan mutane taimama sa tsammani suka yi wani ina ganin ɗaya daga cikin salaf naman ce ina ganin ko imamu ko asauri ne sufyanu sauri ko sufyanu ibn uyayna ya haɗu da wani mutum shi na taimama ya zo ya buga ya haka ya buga ya shahama fuska ya buga ya shahama hannu ya hannu ya buga ya shahama ya buga ya shahama kai ya buga ya mukunta ya buga ya shahama kafafun shi sai malam ya ce mai to kai mantuwa ya ce mai ya anka ya ce to ban ga kasa ga hanci ba da haka taimama sannan akwai mas'ala kuma mai muhimmanci game da taimama shin misali mutum da janaba ta kama shi to kuma babu ruwa ya za a yi shin taimama tana ɗauke hadafi kuma ta ɗauke hadafi tunda can ana zancen babu ita alƙur'ani abinda ka zancen alwallah ina fata an fahimci ni fata yammamu to yanzu mutum na shi na da janaba to da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa babu akwai malamai da suka saba suka da ganin cewa shi qur'ani ya kawo zance in mutum na da hadathi na amma bai zance hadathul akbar ba amma zance mafi inganci abinda akwai da shi za a aiki kenan ko janaba ce in babu ruwa haka ne to sannan akwai tahqiqan akwai hukuman bari mu zo wajen hukuman ana tsananin sanyi ga ruwa amma in kai wanka da su za su halakar da kai za ka yi taimako ko za ka yi taimako ba za ka yi taimako ana tsananin zafi yadda ba za ka yi arwalla da su ba sai kai abin ga ruwa bido shikka biyar na awa babu ruwa sai ya za kai kai alwallah ko ko timama za kai ai kuma mu ce ba kai timama mun san timama za kai mun fahimci wannan to sai a mas'ala ta karshe kafin mu dauki wannan hadisi saboda kun san irin waɗannan hadisai da suke dauke da ahkam ana dan jan hankali akan su yana da kyau mutane su rinka fahimta ahkam ba wai kai mu karanta lafazi mu wuce ba cikin abin da ke ba mu wahala a cikin dirasan mu gaba ɗaya iya abin da fahimta da yawa daga cikin mu ɗalibai kun ga tafsiri kun ga hadisi kun ga fiqhu kun ga ma nususul adabiyya da ghairiha dirasa ana son a gane abin ayi tatbiqin shi ba wai kawai a karanta lafuzza a wuce yawan karanta lafazi a wuce shi kadai shike sa mutane ba sa ma fahimtar karatu wannan aya ta taimama da tasabka dukkan su madaniya ne mun fahimci wannan madaniya ne suratul nisa madaniya ce suratul ma'ida madaniya ce to ita ko ga ayar ta zo da alwallah madaniya ce to kuma suratul ma'ida tana daga cikin karshen abin da sabka cikin alqur'ani to shin ba ayan alwallah duk wannan lokaci sai da ga ayar ta sabka magana ce ne girma shi yasa ibnu abdul barri yace Allah ya sabkar da aya dan saboda yadda ya hukumta alwallah a hukumce sannan kuma sai kawo nassi wanda za a karantawa kuma a karantacce mun fahimci wannan sannan mas'ala ta karshe wa in kuntum junuban fatahharu in kuna da janaba ku yi wanka idan kana da janaba kai yi wanka ko baka yi alwala ba kana iya sallah da shi amma in kaga dama za ka yi alwala bayan ka yi wanke gabanka da komai da komai ka abin nan zuba makanka ruwa ka sassabe kanka shikenan sai ka yi alwala sannan sai ka yi wanka na fata an fahimce ni amma idan ka ga dama kawai in ka zo sai ka yi wankanka idan ka yi wankanka ka kare ba ka yi alwala ba sai ka je ka yi sallah da shi don qur'ani da dauko zancen alwala sai ce wa in kuntum juruban fatahharu bai cewa sai ka yi alwala ba wasu kuma su ko in ba ka yi alwala ba kamar babu babu wankanka babu sallarka amma malamai suke cewa ba a taɓa rawaito hadisi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wankan janaba sannan yayi alwala ba a taɓa rawaitowa ba mai kawaidi ko cewa in sha'a akharahu ila akhir ghusulihi ko ba mai kawai ce ba to maganar mai kawai gaskiya tana bukatar dalili babu dalili ingantacce ina fata an fice wallahu alam to bari mu karanta hadisin sai mu bari haka haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an ishaq bin abdullah bin abdullah bin abi talha an anas bin malik annahu qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hanat salatul asr naga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin sallar asr yayi faltamasa an-nasu al-wudu'a sai mutane suka nemi ruwan arwalla falam yajiduhu bu same shi ba fa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wudu sai an ka zo ma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da abin arwalla kina abin da akwai ruwa cikin shi ruwan arwalla mun gane ko fa wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika al-ina'i da gashi kaga yazo sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aza hannunsa a cikin wannan ƙwarya ko akushi dan zaka ji malamai suna cewa ƙwarya ko akushi wa amara nasa an yatawadda'u minhu ya umurci mutane su yi alwalla qala yace fara'aytu al-ma'a yanba'u min tahti asabihi sai ni garuwa suna bubbuga daga tsatsagiyar yatsunsa hatta tawadda'u min indi akhirihim sun kai alwalla gaba daya wannan rayuwar mu'uzoji na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda babi ne mutun zai iya bincike maudu'i ne ka tattaro mu'uzojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-hissiyya da al-ma'nawiyya al-qur'ani mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce lokacin da an kai wani abin nan an zo an kawo akuya daya ya zo ba ta isan mutane kuma daga ya sa mata albarka kuma kowa ya ci to irin waɗannan abubuwa in bincike zaka yi kan hadisi ka tattaro hadisan da suka tabbatar da mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko in kuma ba manzo na ba to ba shi da mu'jiza sai shi na da karama ita ko karama Allah na bada ta ga waɗansu bayin shi waɗanda ya ga dama ita karama akwai ta amma sai ga mutane na gari akwai bambanci tsakanin sihiri da karama ba a tsaye ahli sunna ba sa karyatar da karama akwai karama Allah ya ba Maryam karama cikin Qur'ani kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qalat wa min indillah ai karama ce Allah ya bata amma ba a karyar karama su masu ita koyewa suke yi ina ba ta amince ni kuma akwai bambanci tsakanin sihiri da karama wannan Allah ne ga dama ya baka shi ko wanda sai ga yana da wani abin nan shi yasa ku ga ku ga bayin Allah na gari Allah na ba su karama idan waɗanda suka ji tsoron Allah tsoron Allah na gaskiya ba masu hayaniya ba. Eh, kamar karamar da Allah ba Khidir, shi Khidir ma ai zance mafi inganci ma shi annabi ne ai. Zance mafi inganci Khidir annabi ne. An gane ko? Ibn Kathir in kadiba da yazo ne ce wa ma fa'altuhu an amri. Ban aikata shi ba da umurni yake da umurnin Allah ne aikata. ina fata an fahimci shi ne zancen da ba malamai suka fi jirin jayasuwa amma kuma mun ɗauki waliyi na dai ba laifi ba wa Allah ne na gari mun fahimci wannan sai dai a hattara da aƙidun da za su zo bayan wannan na cewa waliyi ya yi annabi waliyi ya san abin da annabi bai sani ba ko ya halatta gare shi ya fita daga cikin shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda khidr ya fita daga cikin shari'a ta annabi musa ko kuma yan shi'a saboda da suka kirkiro da su da yan yan alhadathiyun da ar-rumus masu cewa wannan kissan bata faru ba cikin mafarki na duk irin waɗannan akwai su masu mai da alqur'ani rumus ai hattara da irin waɗannan aƙidu suna nan ka karanta al-mazahib na zamani da akwai yanzu kuma akwai littafi yana da muhimmanci sunansa mafatihu tafsir na ustaz dr ahmad sa'ad al-khatib za ku ga abubuwa daban-daban Allah ya mana sani assalamu alaikum